بسم الله الرحمن الرحيم قال جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في الفيه الحديث في باب آداب المحدث وهو على العين إذا ما انفردا فرض كفاية إذا تعددا ومن على الحديث تخليطا يخف لهارم أو لعمى والضعف كف ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها سوف تصح فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين زمان منبير نشدة wannan daura ta alfiya ta wannan shekara ta 1444 hijiriya 2022 meladiya muna cikin adabul muhaddis adabul muhaddis ladubban malamin hadisi ko wanda yake karantar da hadisi malam yake cewa وهو على عين وهو على العين إذا ما انفرد فرض كفاية إذا تعددا وهو وهو واتو التحديث باير ده حديثي على العين يلا زما فرلر عينه إذا ما انفرد إذا يزمو شي كدي ne yake da ilimin a inda yake in ya zamo shi kadai ne mai ilimin a gurin to ya zama faridar ainihi a kansa wannan infarada alifin alifin itlaq ce ma'ana a garin babu wani wanda ya san ilimin sai shi to anan ya zama wajibi a kansa farillar ainihi ne a kansa ya koyar da wannan ilimin idan bai yi ba to yana da laifi fardu kifayatin idza ta'addada ita ma ta'addada alifin alifin itlaq ce fardu kifayatin yana zama farillar kifaya idza ta'addada ay idza ta'addada almutaahhilun idza kathara almutaahhilun idan waɗanda suke da waɗanda suke ahalin su bayar da hadisu suna da yawa a garin to shi a lokacin ya zama fardu kifaya idan aka samu masu karantarwa to sun dauke wa sauran sun dauke wa sauran kamar dai da aka san wannan shine ka'idar farilla ainihi da farilla kifaya farilla ainihi abin da yake zama wajibi akan mutum kasancewar babu wani wanda zai abin sai shi sai zanto in bai yi ba yayi laifi fardu kifaya idan wasu suka tsaya da wannan wajibin shikenan ya saraya daga sauran to sannan sai kuma ya ambaci hukuncin wanda yake jin tsoron samun ikhtilat wato rikirkicewa ta ta wato kwakwalwa saboda wani dalili daga cikin dalilai musamman ma abin da ya kai ya shafi shekaru da girma sai yake jin tsoron in ya ci gaba da karantarwa a haka to zai rika faɗar abin da ba shi ne haka ba ba shi ne a haddasa ba saboda haddasa ta samu rauni duba da shekarun da da yake da shi to shi ne sai cewa mana alal hadithi takhlitan ya khaf li haramin aw li aman wa dha'fi kaf ومن على على الحديث تخليطا يخاف اي ومن خاف تخليطا على الحديث wanda yake jin tsoron wato samun rikirkicewa ko canji a cikin harkar hadisi li haramin saboda tsufa aw li aman ko saboda ko saboda makanta wa da'afi ko kuma saboda rauni kaffa to sai ya kame ya haƙura ya dakatar da karantar da hadisin don gudun kada ya karantar da abinda yake ba ba daidai ba to anan malamai wasu sun kokarin su sanya wani zabi ta sanya wata ka'ida ta cewa idan mutum ya kai shekara kaza in yana karantar da hadisi yana ba da hadisi to dakata kamar arrama hurmuzi abul hasan ibn khallad arrama hurmuzi ya ambaci shekara 80 ce in ya kai shekara tamanin sai ya dakata wato ya sanya wannan ita ce ka'ida shekara tamanin to shekara tamanin ce shekarun ritaya daga karantar da hadisi a gurinsa gama malamai da dama sun ce wannan ba za ta zama ka'ida ba abin ba shi da alaka da shekaru duk sanda ya cewa wannan wato kwakwalwarsa ta yi rauni yana samun rikicewar abubuwa yana yawan mantuwa to a lokacin sai ya retire amma inda zai kai shekara 80 ko fiye ma hankalinsa garau babu wani abin da yake damunsa a tunaninsa yana jin ƙarfin tunaninsa yana nan to sai ci gaba da karatarwa ba matsala suka ce domin an samu da dama daga cikin magabata sun ci gaba da karantarwa da karantar da hadisi har wannan lokaci cikin sahabbai kamar anas anas dan malik wanda ya haura shekara ɗari ba a ji cewa akwai wani lokaci da ya dakatar da karantar da mutane hadisi ba hakanan hakim ibn hizam cikin sahabbai shi ma ya haura shekara ɗari shi ba kuma ba a ji cewa ya dakatar da karantar da mutane abinda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya gani ba hakanan shuraih shuraih al-qadi shuraih ibn al-harith al-qadi shi ma ya rayu shekara 108 kuma shi ma kusan har ƙarshen rayuwarsa ba a ji cewa akwai wani lokaci da ya dakatar da karantarwa ba tukagar waɗannan sun wuce shekara abin nan a cikin a cikin a cikin sahabbai da tabi'ai abin alhassan ibn arafa al'abdi wanda yake da wani juzi'i mashhuri juzu alhassan ibn arafa ya shahara a gurin malamai saboda tsawon rai da mai littafin ya yi saboda ka aka samu ulugul isnadi ga 'yan baya 'yan baya da suka zo sai suka samu isnadi wanda yake mai maɗaukaki saboda tsawon ran da shi wannan alhassan ibn arafa ya hassan ibn arafa an haife shekara 150 ya bar duniya 257 kaga shekara 107 to wannan juz'in nashi kuma an ci gaba da ruwayarsa daga wajensa har zuwa mutuwarsa cikin waɗanda suka yi tsawon rai kuma a ji cewa sun dakatar ba kamar irin su imam malik malik ibn anas imam daril hijira an shi an haife shekara ta 93 ya rasu shekara ta 179 to kaga ya haura tamanin shi ma kuma har ya bar duniya bai bar karantarwa ba Allah ibn sa'ad abokinsa mutumin masar shi ma imam ne babban malami ne a hadisi da fiqh shi ma an haife shekara ta 94 ya rasu shekara ta 175 kuma shi ma bai taba dakatawa ba wajen karantar da hadisi shi ma kaga ya haura tamanin abu tayyib at-tabari abu tayyib at-tabari muhibb at-tabari shekara ta 348 aka haife shi ya rasu shekara ta 450 kaga shi ma ya doshi 100 a 200 ne babu kawai kuma shi ma haka ya ci gaba da karantarwa wannan shekarun da ya yi bai sa ya dakatar da karantarwa ba abu tahir silafi abu tahir silafi shi shekara ta 475 ya koma ga Allah shekara ta 576 kaga ya haura shekara ɗari shi ba kuma ba a ji cewa ya taɓa dakatar da iliminsa ba wanda yake nuna maka cewa ashe abinda ake la'akari da shi shine sabatul aql idan hankalinsa yana nan bai samu canjawa ba tunaninsa yana nan tattare guri guda zai iya karantarwa zahabi yana da wata risala ahlul mi'ati fasa'ida ahlul mi'ati fasa'ida ya tattara ya tattara sunayen mutanen da suka haura shekara 100 suka kai 100 da abin abin da ya sama risala ce karama an buga ta a Baghdad tun wajen 1973 to kaga ashe bai kamata a sa ka'ida guda ɗaya ba kamar yadda a wajen shekaru na ƙasa wato yarinta ba a sa ka'ida cewa sai ya kai kaza sannan zai karantar ba mun ce idan har ya kai wato ya cancanci ya karantar ko da shekarunsa ƙasa suke zai karantar to haka nan wajen shekaru wanda suke na sama su ma babu ka'ida tsayayya cewa in ya kai shekara kaza ya dakata wani littafi da cewa ibn jauzi ya rubuta da babu shi a hannu amma dai masu abin suna ishara zuwa gare shi kamar al-sakhawi yayi maganarsa cewa ya rubuta wani littafi ayanul amar ayanul amar inda a ciki ambaci waɗanda suka nuna wato zakakuranci tun daga mafi karanta shekaru har zuwa mafi mafi girman shekaru da fara daga wanda ke bai fi shekara sha ɗaya ba amma kuma faɗin ne mai wayo mai zakai har zuwa wanda ya haura shekara dubu haka dai ya yi littafin ban gan shi ba ban san suwa in shekara dubu ɗin ba ko annabi nuhu zai ambata ban sani ba amma su ce har zuwa man jawaz al'alf kaga sai dai ko cikin mashayar aljanu
ko cikin aljanu to shi ne ya ce aule aman ko kuma saboda makanta saboda makanta gudun kada ya zanto an rika amfani da makantarsa ana shigar masa da wani abu a cikin littafinsa baya baya faɗa kuwa akan wannan to amma shi ma wannan ba zai zama ka'ida ba don mutum ya makance a baya can mun yi magana cewa idan ya sa aka karanta masa karatun wanda yake mu'tamad mashhur to shi ba ba matsala a can da muka yi maganar a babin da ya riga ya wuce cewa mukaho idan ya zanto waɗanda za su zai karanta masa ɗin sika ne mashhuri mu'tamad shi ma wa kullu hadha jawwaza al-jumhur duk wannan malamai sun ce ya halatta saboda a cikin makafi akwai wanda bai baya ganin littafinsa abin da yake rubuce amma kuma ya haddace abin da yake cikin littafin don haka dan an karanto abin da yake cikin littafinsa an ɗauki hadisin ta haka ba zai yi illa ba saboda ya san abin da yake cikin littafinsa da wanda baya ciki kamar yazid ibn harun ya kasance yana gaya wa mai karanta masa littafinsa cewa ka shiga hankalinka kana jin zaka iya shigar da wani abu cikin littafi na ban gane ba ke ce masa na haddace hadisai dubu dubu ashirin da uku saboda haka don ka zo ka ƙara wani abu zan gane don haka yakan ba wa jariyarsa wato wata kuyangarsa littafinsa ta karanta masa shi kuma yana ɗaukan abin da yake so daga cikin karatunta kuma wannan bai sa an aibanta masa ba malami ne zaid ibn harun alwasiti malamin imamu ahmad ibn hanbal ne da sauran manyan malamai saboda ka bakanta ba cutar da shi ba kamar irin su abu mu'awiyar tattarir muhammad ibn khazin at-tarir kaga shi ma makaho ne amma makantar sa bata cutar da hadisinsa ba saboda ya haddace hadisan nasa inda za a shigo da wani abu a cikin hadisinsa zai gane ana shigar da wani hadisin da ba nashi ba ko a ƙara a cikin hadisansa to zai zai faɗa kunan da nan ya gane cewa wannan abin da aka shigo da shi ba a cikin hadisinsa amma wanda makantar tasa ta yi masa tasiri ya zanto daman yana dogaro da littafin sani makanta ta zo ta cin masa to kaga a nan shi dole a ce ya dakatar da karantarwa saboda gudun kada a shigo da wani abu a littafin sa bai gane ba waddafi ko kuma rauni saboda rashin lafiya misali ta same shi jikinsa ya rauni ko kuma za'aful aql wani abu na ya shafi hankalinsa ya shafi hankalinsa to shi ba wannan sai ya dakata da bayar da hadisi to shi da yace wa man ata wa man ata ko wa man ata hadith wa law lam tansalih niyyatuhu fa innaha sawfa tasih wa man ata wanda yazo wajen ka yana neman ilimi wa man ata wanda yazo wajen ka yana neman ilimi hadith to ka bashi yana neman hadisi to ka bashi wa law lam tansalih niyyatuhu ko da ne ya sabata za mai kyau ba ko da ya zo da niyyar kawai ya yi ilimi saboda ya jayayya da mutane ko ya yi ilimi don ya a ce shi ma malami ne ya yi gogayya da malamai ya zo da wannan manufar kada ka dubi manufarsa ka ce ba zan baka karatu ba ko ba za ka zauna cikin almajirai na ba tun da baka da kyakkyawan niyya ya bar shi ya zauna fa inna ha sawfa tasih niyyarsa za ta gyaru saboda albarka ilimi albarka ilimi idan dai har ka shige shi to ko da ka shige shi da wata mummunar manufa kafin a je ko ina shi kuma ilimin zai gyara ka ka dawo mutumin kirki saboda haka kada ka kore shi saboda ka fahimci niyyarsa ba mai kyau bane an ji irin wasu surutai da yake a gefe cewa ba ilimi ne kuke mana tukawo da shi ba to za mu yi ilimin saboda haka za mu zo mu yi gogayya da malaman naku to a bashi ya zauna a hankali sai ka gani ya tashi ta gyaru fa qad rawaina an kibarin jilla aba alaina al-ilmu illa lillah anan ba za ka yi maddin shi lamun din ba saboda ya tafi tare da wato wazinin ita ita shi baitin ya ce jilla ya ce lilla akwai wanda ya kokari cikin shurra ya ce wannan wata luga ce amma ba babu wani babu wata luga da take cewa lilla Allah sai dai ko lugar Hausa mun ce Allah amma Laraba Allah akwai akwai maddi saboda lillah to amma saboda dai a samu dacewar duka da shatrul bait da sadrul bait su dace sai aka ce jilla lilla fa qad rawaina an kibarin jilla aba alaina alilmu illa lilla yace mun ruwaito daga manyan malamai suna cewa aba alaina alilmu illa lilla wato ilimi ya ki ba mu wato hadin kai mu yi shi ba dan Allah ba sai dai dan Allah ya ki ba mu hadin kan yin sa ba dan Allah ba illa lillah sai dai mu yi shi don Allah saboda haka yana cewa an rawaito daga manyan malamai sun faɗi wannan cewa talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah talabnal ilma li ghairillah mun nemi ilimi ba don Allah ba fa aba alaina illa an yakuna lillah amma ilimin ya ki ba mu haɗin kai sai dai ya zamo don Allah wannan an rawaito shi daga Ma'mar ibn Rashid an rawaito shi daga Sabit ibn Abi Habib ya faɗi wannan الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي شما يارك فدر ونم ضربنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله الحسن الحسن البصري دا الإمام سفيان بن سعيد الثوري الرويت سنة شوى طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة من بإلمي سبو لدنيا أما إلمي يجاب زواج الآخرة wato mun neme su don mu samu duniya amma ilimin ya canza mana niyyar mu ta koma muna yin sani don gidan lahira haka nan ibn uyayna ta sufyan ibn uyayna ta shi ma irin haka yake fada yake cewa talabna alhadith li ghayri allah fa aqamna fa aqamana allah ma taraw talabna alhadith li ghayri allah fa aqamana allah ma taraw mun nemi hadisi da farko ba wai dan Allah ba muna ga abin yayi ne waɗanda suka yi ilimi sun zama wani abu to shi ma muka sa kanmu cikin harkar to amma daga ƙarshe Allah ya ja mu ya kai mu ga inda yanzu kuke gani wato abin ya koma ya zama mana addini ibada haka nan ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak shi ma yana cewa talabna al-ilma lid-dunya fadallana ala tarki ad-dunya talabna al-ilma lid-dunya fadallana ala tarki ad-dunya mun nemi ilimi dan duniya amma ilimin sai ya nuna mana mu bar duniya wato mu guji duniyar saboda haka rashin jin wani abu a ranka kada ya hana ka neman ilimi ka zo gurin karatu da niyyar a gama a baka satifiket misali ya ce to kai ina jin fa zuciyata ta ki daidaituwa ta ki saisaituwa bukatar satifiket ɗin da ya riga shiga zuciyata to ni kar in je bata aiki na na fasa a'a ya hakuri a gama ka samu satifiket ɗin za ka ga abin da kuma ilimi zai maka a rayuwarka gaba na'am قال رحمه الله تعالى وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر مصرحا واجلس بصدر بأدب وهيبة متكئا على رتب ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فاصبره ودع ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع
na'am nan kuma abinda yana bayanin abinda yake mustahabbi idan ya halarci majalisin majalisin bada hadisi wato yazo inda zai karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na malamin hadisi to ga abinda ya kamata yayi na ladubba sai ya ce walil hadithil ghuslu wato an so ga shi wanda yake bada hadisi malamin hadisi ya yi wanka wato ya yi wanka saboda ba da hadisin saboda girmama hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in zai fita to ya yi wanka minan wata tsohuru ya yi tsarki wannan atful am ne alal khas al-ghuslu juz'un ne min at-tatahhur wani yanki ne na tsarkake jikinsa to amma dan ya kunshi irin su alwala ko taimama da makamancin wannan saboda haka ya yi wanka ya tsarki ya tsabtace jikinsa ya yi alwala sannan waɗebu ya sa turare ya sa turare a jikinsa a sa turare a tufarsa ce manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin hadisin Anas kunna na'rifu khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi rihi tibi muna gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida idan muka jiyo kanshin turarensa karshen sararinsa yana sanar da mucato manzo ya fito sallallahu alaihi wasallam sauraka yayi abin nan wasiwaku da kuma amfani da aswaki amfani da aswaki dan ya tsaftace bakinsa sannan wattabakhuru da amfani da albakhur turaren wuta turaren wuta ana amfani da shi a jiki ana amfani da shi a riga ana amfani da shi a mahalli a guri wato za a iya sa turaren wuta a jiki za a iya sa a cikin tufafi hayakinsa ya haɗu da tufa sai ya ga tufar tana kanshi kuma ko a sa shi a gurin da ake ba da hadisin to wannan ce ladabi ne adab ne waɗanda suke nuna girmama hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girmama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam girmama shi kansa ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam babu shi amma hadisansa suna tare da mu haka kamar yana cikinmu ne sannan musarrihan ya gyara gashin kansa da gemunsa wato ya gyara gashin kansa da gemunsa kada ya fito haka burtsatsa gashinsa ba, ba tajewa ya taje gashin kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahal ibn sa'ad cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru duhna ra'sihi wa tasriha ko dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi nabi yana yawan sa wa kansa gashin kansa mai sannan kuma ya taji gemunsa wato baya zuwa burin tsatsa haka ya zauna da sunan yana bada ilimi saboda kana san mai bada ilimi ya koyi da wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama musamman hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin a lokacin yana makwafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a isar da wannan sakon nashi saboda ya kamata ya ladabtu da irin ladabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wajlis bi sadrin bi adab sannan ya zauna a gaban majalisi dama wanda zai karantar yakan zauna a gaba saboda ɗalibai su fuskanto shi saboda shi yana gabansu su shi ne sadirin majalis ai awwalil majalis farkon majalisi kuma ya zauna bi adab cikin ladabi tare da ɗalibansa kuma ya nuna musu wato girmamawa kada ya rika nuna musu ko muzurai haka ko yana daka musu tsawa a bi adab shi ma ya lazimci wato ladabi tare da su sannan ya ce wahaibatin tare da haiba wato kwarjini kwarjini na girmama hadisan da yake dauke da su na manzo sallallahu alaihi wa sallam na hadisan da ya zai bayar zai karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka ijlal ne ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwaljinin da zai fito da shi kai ya fito a wani kamanni da za a rena shi ya fito da kamannin da zai yi kwaljini saboda kwarjininsa kwarjinin abin da ke dauke da shi na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata nuska wa hay'atin maimakon wa haibatin wato ya fito cikin hay'a mai kyau cikin yanayi mai kyau akwai talazumi tsakanin hai'a da haiba domin hai'a ɗin ita za ta sa ya samu haiba in ya fito cikin kyakkyawan yanayi to sai ya zanto ya ba ya ba masu ganin sa kwarjini to duk wannan cikin girmama hadisan manzo ne sallallahu alaihi wasallama da zai karantar muttaki'an ala ratab ba ratab kamar yadda muttaki'an ala ratab ratab bi fathatayn jam'u rataba rataba shine kamar dakali an san dakali ko to kamar dakali guri mai tudu kamar yanzu da inda muke kaga ratab ne to ya zauna sosai akan wannan dakali muttaki'an ay mutamakkinan ba yana nufin ya kishin gida ba ka ce ya kishin gida akan kamar kamar wani abin nan a ya zauna zama sosai akan ratab akan wani dandamali ko wani dakali wanda zai daga sama da sauran waɗanda suke gabansa suna sauraron hadisinsa ko kuma tun akwai mimbari ya zanto yana kai ko wata manassa kamar irin wannan shi ma sai zanto yana kai ya zanto ta yadda na nesa zai hango shi in wani abin zai yi da misali da hannayensa ko da yatsunsa kamar da aka sani cewa a wasu hadisai za a ce fa ashara bi bi usba'aihi ko bi sabbabataihi wal ibhamaihi ko wani abu irin wannan to zai nuna na nesa ma zai hango sabanin in yana yana ƙasa to wani zai rika cewa ka kare mu kai dan kauce amma in yana sama kowa zai hango shi to yanzu gashi ma yadda aka tsara abun irin wannan irin wannan ne kaga ba maganar gashi can da sama ma sun fi ma sun malamin su su su a sama ma malamin su a sama malamin ma gaba ɗaya to haka malaman hadisi suka rika yi wannan ladabin kamar imamu malik yana koyarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kada yake su ala manassa yana da kalin da akan sa yake zama daliban da suke gaban sa suna sauraren shi zai zauna da da khushu'i da kaskantar da kai ba tare da wato hayaniya ba wala taqum li ahadin kada yana tsakiyar da karatun nan na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya shigo ya ce zai miƙe tsaye don girmama shi saboda shi yanzu a lokacin abinda ya talabbusi da shi na koyar da karɗa hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani wanda bai shigowa komai matsayinsa komai matsayinsa saboda haka ya zamansa a wurin ya ci gaba da karatunsa ko da wani babba ya shigo kare ce zai miƙe masa don girmama shi in yi haka to bai darata hadisan da yake bayarwa ba a lokaci sauraka yi zamansa shi kuma wancan idan mai hankali ne ya san dalili ko da an saba miƙe masa in ya shigo yanzu ran ya shigo gurin da ake karanta faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama to sawun yewa ya take na rago ne ko in ce ma ya take na kaza ba ma na rakumi bane da na giwa na raƙumin ne na giwan ne da na kaza akwai wani bamanin ba maliki ahmad ibn al-mu'azzal kamar da yake cikin tartibul madarik na na alqadi yana karantarwa sai wani sai al-mutawakkil sai al-mutawakkil ɗaya daga cikin sarakunan bani al-abbas sai ya shigo majalisi to shine sai bai tashi ba to sai wazirin shi al-mutawakkil al-fath ibn khaqan sai yake kokarin ya bawa shi mai malamin hanzari gurin shi shi khalifa sai ya ce ai ganin sa ne ba sosai ba haka dirdiri yake shi shi yake gani haka bai ganka bane sai yasa bai mike maka ba ashe shi Ahmad ibn al-Mu'azzal ya ji maganar sai ya ce a ba ba haka bane nayi haka ne da in bashi kariya daga wutar jahannama saboda na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar wanda zai faranta masa rai mutane su rika tsayawa su miƙe idan girma shi to idan mazaunin sa a wuta hadisi ne tabbatacce hadisin muawiya yana cikin sunan abi dawud yana cikin jami'ut tirmidhi yace to naji na ji hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar don haka na yi haka ne don kare ka daga wuta to saboda haka suna da wannan wannan abin wato nuna nuna dattako ko kuma girma a gaban hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine yace wala taqum li ahadin alqiyamu lid-dakhil iri iri iri ne tsaye tashi tsaye dan mai shigowa ya halatta idan mutum ya shigo ka tashi dan ka tare shi wannan babu laifi abin da annabi yake cewa mutanen abin nan hazarat komo ila sayyidi lokacin da aka zo da sa'ad ibn mu'az yace komo ila sayyidi fa anzilu ku tashi zuwa ga shugaban ku sauko da shi yana kan kan jaki ku sauko da shi kaga annabi ya umarce su tashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗansa fatima ta zo kan tashi ya taro ta saboda ka alqiyamu ila shakhs dan karbarsa wannan babu laifi ana zaune wani babba ya shigo a tashi a taro shi wannan duk babu laifi a nan amma kawai an tashi a yi kam saboda ya shigo to a nan shi mai tashin ba daidai ba ne ya tashin ma wannan din saboda gudun abinda zai shafi shi wanda aka yi wa haka in yana son abu amma ibnu taimiyya yake cewa in ya tilasta maka sai ka tashi ta yadda in baka tashi ba zai cutar da kai to ka tashi daman ka fasa tashi ne saboda shi kamar yadda zai ke faruwa a gurare za ka ga cewa in aka zo baka tashi ba to zai zama matsala kai a kanka ce ba ka girmama manya saboda shi baya shi ba zai so ba wato ba zai so a ki tashin ba zai so a tashin to sai ka tashi ibnu tabiya ce kai ka tashi daman ka ki tashin ne saboda maslahar sa shi saboda annabi cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman kai ba kai ba shi da yake sha'awar abin kamar yadda shi nan ma Ahmad ibn Mu'azzal yake cewa na na na na, na tsare kare daga wuta shi yasa ban ban mike maka ba to sannan yace wa man rafa sautan ala al-hadisi fasburhu wanda ana bayar da hadisi shi kuma yana yana hayaniya yana daga miliya da ce to ka tsawata masa ka masa tsawa domin yana kamar yana gaban ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ake karanta hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam to kamar yana gaban sa ne yana gaban sa kuma abin da ake bukata yayi na ladabi shine kada ya daga miliyarsa akan miliyar manzo sallallahu alaihi wa sallam la tarfa'u aswatikum fauka sautin nabi Allah ce kakku daga miliyoyinku akan miliyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dadabi ka'ida imam malik yana tsare shi a majalisinsa baya yarda wani ya daga miliyarsa lokacin da yake karantar da hadisi da zarar wani ya zai daka masa tsawa ya ce kana daga miliyar ka ne akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya hana wannan ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kakku daga miliyoyinku akan miliyar manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka idan wani ya yi wannan cikin ɗalibanka fasburhu to ka tsawata masa wada kama fasa ba shi hadisin in ya ƙi renawa wato wada ai utroko in ya ƙi rena to kaka ba shi hadisin ko ka neme shi a fitar da shi daga cikin majalisin ka neme shi a fitar da shi ce a fitar da shi daga cikin wanda majalisi saboda rashin ladabin da yake nunawa hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wala tuhaddith qa'iman kada ka bada hadisi lokacin da kake tsaye aw muttaji atafi ne akan mansubin da yake gabanin sa qa'iman yadda yake aw muttaji'an amma ya masa sukuni ko dai saboda halin baitin waka ko kuma ala lugatu rabi'a wanda suka ce ana taqifu ala sukun bis sukun wato kada ka bayar da hadisi yayin da kake tsaye ko kake gide wato kake kwanci aufin tsariki ko kake kan hanya kana tafi akan hanya ko tsaye akan hanya kakka bayar da hadisi au ala halin shani ko kana cikin wani mummunan yanayi to kana cikin wani mummunan yanayi kamar kana cikin tsananin fishi misali wani zo ya tambaye ka hadisi ko ko wani abu na farin ciki mai abin nan mai karfi ya same ka kana tsananin farin ciki ko kana tsananin jin yunwa ko ka kako shi kayi tatil to zo ya tambaye ka hadisi to duk wannan yanayi ne da ake san cewa zaka iya kwamfale to kada ka faɗi hadisi a cikin wannan yanayi dukkan wani wani yanayi da zai dan canza maka ɗabi'a to kakka ba da hadisi a cikinsa don haka malamai suna cewa makaruhi ne mutum ya tambayi ka hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa alhalin kana cikin irin wannan yanayi kana tafiya akan hanya ko kana tsaye ko kana gaggawa ko kana gaggawa zaka je wani guri ya tsare ka ya ce ka gaya masa hadisi kaza ko ya masa fatawa a cikin wani hadisi a sa'id ibn musayyib ta rana yana kwanci ba shi da lafiya sai aka tambaye shi su'ila an hadithin wa kana ala firashil mara faqa sai nan da nan fa nahada fa jalasa sai ya miƙe zabin da zaune kafin ya bayar sai suka ce kai ba mu so mu wahalar da kai ba gashi baka da lafiya mun maka tambaya da ta sa harkar tashi tsaye to shine yake cewa كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع ناج كامر إن بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكونشي كمر ناي رشد لدبي هكذا ابن المبارك هنا تفيا وترنا أن تنبيشي كمدى حديثا النبي صلى الله عليه وسلم سيجي ليس هذا من توقير العلم laisa hada min tawqiril ilmi yace wannan baya daga cikin girmama ilimi ina tsakiyar da tafiya ka tsare ni kai mun tambaya don haka suna son idan za su bada hadisi su bada shi a nitsi shi yasa imamu malik wani lokaci yana tafiya aka yi masa tambaya idan to zai bada hadisi a cikin tambayar tashi to sai ya samu guri ya zauna tukunna waɗannan ladubban da ya ambata in ka koma cikin littafin tartibul madarik tarjamar imam malik a farko za ka ga duk kusan yana yana abin nan su imam malik zai fito majalisin hadisi sai ya yi wanka ya sa kayayyaki masu kyau ya sa turare a jikinsa ya gyara gashin kansa sannan ya zo ya zauna cikin ladabi sannan ya ci gaba da faɗar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saka baya zuwa a cikin wani yanayi ko baya faɗar hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yanayin da ba da babu girmamawa a ciki to shine yace
نعم waftahil waftat قال رحمه الله تعالى يا شيخنا نعم، وaftat bismillah
وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآي ودعاء وليك مقبلا عليهم معا
sannan ya ce waftatahil majalisa ta tatmimi bilhamdi wassalati wattaslimi ka bude majalisin wato ka bude majalisin da gode wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da sallama da da salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kat tatmimi kamar yadda zaka rufe shi kamar yadda zaka ka bude shi da godiya ga Allah da hamdala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka da in zaka rufe shi ma ka rufe shi da godiya ga Allah da hamdala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ka koma littafin musalla zaka ga musamman littafin shuruh kamar fatul mughis kamar tadribul rawi zaka suna ta kawo nau'uka na na abinda zaka bude majalisin da shi ko zaka rufe majalisin da shi amma abinda yafi abin da ya fi a nan shi ne khutbatul haja khutbatul haja wadda ta zo a hadisar na manzo sallallahu alaihi wasallam daban-daban cikin akwai hadisan abdullahi dan mas'ud da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake buɗe maganganunsa da khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina har zuwa ƙarshen abin da aka sani na karanto waɗannan ayoyi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سنكما يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا قرشي وأن شين أبن أكرويت نخطبة الحاجة من أشكن سنن أبي داود سنن النسائي ترمزي ابن ماجة السرويت وأن تبودي majalisi da khutbatul haja ya fi kowanne domin wannan shi ne ya fi daidai da koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yi masa sallama mafificiyar mafificiyar sigar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce salatul ibrahimiyya ce salatul ibrahimiyya tana nan a cikin sahihai ne bukhari da muslim duk sun haɗu a wajen fitar da ita allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid to wannan salatul ibrahimiyya idan mutum yayi ya zo da salati cikakke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wadda da yana daga cikin ladabin majalisi ya ce ba da ƙira'atin li'ayin wa du'a bayan karanta bayan karanta wasu ayoyi da kuma addu'a wato bayan karanta wasu ayoyi ayoyi na alƙur'ani za a buɗe da su ko za a rufe da su akwai asar na imam hakim ya rawaito daga mustadrak daga abu sa'id al-khudri wanda yake cewa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'u tadhakaru al-ilma wa qara'u suratan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in sun hadu sun zauna wani daga cikin su yakan karanta sura al-qur'ani ko au ya amara rajulan bi qira'ati sura wani ya karanta sura ta al-qur'ani to da haka wasu daga cikin malamai sun ce wannan shine asalin abin duk da cewa asar din ba lalle nuna haka ba karanta sura da cikin alkur'ani ko wasu ayoyi kila dan ya kasance waɗannan ayoyin a kansu za a gina abin da ya shafi wa'azi ko faɗakarwa ko tadabburi to sai a buɗe da su a sheikh salih muhammad salih bin isaimi yana da wannan a cikin majalis ɗinsa musamman liqa'at hul maftuha yakan sa buɗe da wasu ayoyi na alkur'ani sai ya tafsirinsu sannan kuma sai a ci gaba da tambayoyin da za a yi masa yakan buɗe da wasu ayoyi na alkur'ani kada koma akwai waɗannan liƙa'at ɗin haɗuwa da ɗalibai ko da jama'a da yake yi a wasu lokuta daban-daban suna masa tambayoyi to in aka zo wannan haɗuwa akan fara da karanta wasu ayoyi na alkur'ani in an gama sai tafsirin ayoyin sai kuma a ci gaba da da bayani tutakila yana ɗabbaka wannan sunna ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka zauna kanu idza jalasu fi hadithihim ya'ni fi fiqh amara rajulun minhum rajulan an yaqra'a suratan min alquran kamar yadda yazo cikin musaddarak na hakim to kaga wannan ba ba ba ba bude ba bude majalisi ne da karatun qur'ani ba saboda kawai a ji karatun saboda karatun ya zanto wani wani sako kuma da za a iya isarwa to alayi halin su malaman musala suka ce ya bude da wasu abubuwa na ayan alkur'ani sannan kuma a ci gaba da da abin da ake yi sannan ya bude shi da addu'a ko ya rufe shi da addu'a shine wadu'a addu'a ce addu'a daga cikin addu'o'i abin aljawami waɗanda suke a wanda suke tattare da abubuwa da yawa kamar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yazo cikin hadisin Anas muttafaqun alaihi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa yana yawaita yin wannan addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma wannan tana daga cikin jawabi addu'a wato addu'o'in da suke kunshe da abubuwa da yawa na alkhairai na duniya da lahira da kuma neman tsari daga abubuwa da dama na duniya da lahira a akwai hadisin abdullahi dan umar wanda yana cikin ah, jami'ut tirmidhi yana cikin as-sunan al-kubra na na- na nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wahala ya zauna guri ya tashi ba tare da ya addu'a ya yi wasu addu'o'i ba كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا هذا قرشم الدؤر لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا wannan addu'ar ayyubin umar yake cewa da wahala a nafisar lalisalam ya zauna majalisi a watsi bai yi wannan addu'ar ba shi kaga yin addu'a yayin da aka zauna a guri ko kuma aka tashi rabuwa ah, shi ma wani yana daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama maganar eh, abdullahi dan umar cewa annabi baya zama guri ma kana ya koma min majalisin hatta ya rubu bi hadhihi da'awat kuma za mu ga addu'o'i addu'a ce wacce take kamar yadda aka saba addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i ne waɗanda suke jawami za ga sun tattara abubuwa da yawa sannan akwai eh, kafaratul majlis da ita ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi ta kuma yakan kwadaitar akan yin ta yakan karfafa batun yin addu'aul majlis yayin da aka tashi watsewa a wani majlis a wajen majlisi ba addu'a ce mashhuriya da tana na a cikin kutubus sunan da nasa'i hadithin rafi a ibnu khadij annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi zai rabu da sahabbansa yakan yi ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik annabi yana yin wannan ya zo a hadisin ah, abdullahi ibn amr ibn al-as da sauransu da sauransu wanda yana cikin um, sunan abi dawud da kuma sahih ibn hibban saboda haka lizimtar waɗannan addu'o'i annabawiya yana da kyau maimakon mutum ya ƙagi nashi ya shirya nashi da kansa to ya zanto yana yin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi to shi ne ce ba da ƙira'atin li'ayin wa du'a wal yaku muqbilan alaihi mu ma'a ya zanto kuma yana fuskantar su ɗalibansa gaba ɗaya kada ya zanto ko ya ba su baya ko sun ba shi baya ko wasu sun ba shi baya wasu sun fuskance shi wato zanto gaba ɗayansu sun fuskance shi lokacin da yake karantar da su domin wannan shi yake nuna tattaro hankalinsu gaba ɗaya gare shi akan abin da yake gaya musu wannan shi ma ah, ah, abu ne wanda yake cikin ladabin karantarwar karantar da hadisi kai zanto yana ware wani daga cikinsu da da khitab wato ga almajiran a gabansa amma da ɗaya yake magana ya sa hankalinsa kan mutum ɗaya shi ma wannan baya daga cikin adabu tahdis ya zanto gaba ɗaya su ji cewa da su yake magana ba da wani kwara ɗaya daga cikin waɗanda yake suke tare da shi ba wanda sun ce yana daga cikin ah, cikin ladubba na karantarwa habib ibn abi thabit yana cewa kanu yuhibbuna idha haddatha ar-rajul an la yuqbila 'ala al-wahid faqat walakin ya'ummuhu suna son idan mutum zai ba da hadisi kada ya fuskanci mutum ɗaya kaɗai a ya game su da kallonsa ya kalli wannan ya kalli wannan ya yi magana da wannan ya yi magana da wannan wannan shi ma yana daga cikin cikin sunna sannan ce wa rattilil haditha قال رحمه الله ورتل الحديث وعقد مجلسا يوما بأسبوع للملا إتسا ثم اتخذ مستمليا محصلا وزد إذا يكثر جمع واعتلا يبلغ السامع أو يفهم واستنصت الناس إذا تكلموا
sannan daga cikin ladubba wa rattilil hadith da rika fadar wato karanta hadisin daki-daki wato la yasruduhu sardan kare rika karanta shi ratatatatatat haka cikin gaggawa wanda zai hana masu rubutawa su rubuta ai karanta shi daki-daki kalma-kalma wanda la ce warattilil qur'ana tartila ya dinga karanta shi kalma-kalma akwai hadisi a cikin sahih sahih bukhari aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗakin ciwo abu huraira yana ba da hadisi amma kuma yana sauri yana ta sardin hadisin shine bayan ta gama take cewa na so da yi masa magana lokacin amma ina sallah kafin gama sallah ya riga ya tafi shi da yake cewa lam yakun yas lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu alhadith ka sardikum hada ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya zubo hadisi ratatatata kamar yadda kuke yi dinnan baya haka wato yana yin hadisi yana badar hadisi kamar da ya zo a cikin mustakhraj da isma'ili kara da cewa ka inna ma kana hadithuhu fahman tafhamuhu alqulub maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne daki daki ta yadda zukata ke iya fahimtar ta cikin sauki wato baya yin ta yadda zai zai za a kasa ganewa a ruwayar tirmizi yana cewa walakinahu kana yatakallam bi kalamin faslin bayyin yahfazuhu man jalasa ilayhi yatakallamu bi kalamin faslin bayyin yahfazuhu man jalasa ilayhi nabi yana magana magana daki daki dalla dalla ta yadda wanda yake zaune gabansa zai iya haddacewa ma shi yasa ya zo a wasu ruwayoyi kana idza takallama a'ada thalathan a'ada in yayi magana ya kan maimaita ta liyufhama anhu dan a fahimci me yake faɗa kada a yi masa gurguwar fahimta to shi yasa nan yace wa rattilil hadith an ce rattilil hadith ba wai ana nufin ka rera shi kamar yadda ake rera qur'ani ba ana nufin ka yi shi daki daki kada ka rika sauri a cikin karatun ka yi shi daki-daki ta yadda mutane za su fahimci abin da kake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ina yana magana law addahu al-addu la ahsa da mai lissafi lissafi zai rika lissafa maganganun annabi da sai kirge su ma saboda rashin saurinsa zai iya kirga kalmar jumla nawa yayi sannan ce waqid majlisan yawman bi usbu'in lil imla'i tisa a sati yace ka kulla majalisi wato ka kai majalisi a ranar wato sau ɗaya a sati na imla'i domin koyi da magabata akwai abinda malamai suke kira majlisul imla wato malami zai ware wata rana da zai zo ya zauna gaban ɗalibansa yana musu imla'in hadisansa suna rubutawa yana imla'i da ka sanda ka ce imla'i to yakan yi wa imla'i daga littafi ko imla'i daga hifzi zai iya yi musu imla'i wato yana rike da littafinsa yana faɗa suna rubutawa ko kuma imla'i min alhifz wato yi musu imla'i daga haddasa imla'i min alhifz ya fi saboda waccan sabanin da aka samu a baya da muka karanta cewa shin in bai haddace daga littafinsa ba zai iya bayarwa ko ba zai iya bayarwa ba duk da cewa arraje shine zai iya karantarwa ba wai sai daga hifzi ba ko da bai haddace ba idan yana da dabdul kitab to wannan majlisul imla ana so yayi shi sau daya akalla a sati kada ya yawaita domin yawaitawar za ta sa ɗaliban su kosa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo hadisin ibnu mas'ud yana cewa kana yuzakkir nas kulla khamis duk alhamis yana yi wa mutane fadakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alhamis yana musu fadakarwa yake cewa inni akrah an umillakum wa inni atakhawwalu bil atakhawwalukum bil maw'idha ibnu mas'ud yakan ce ni ma ina yin haka don gudun kar in sa ku ku abin nan ku kosa don haka nake samun wani lokaci in yi muku wa'azi ba a kowane lokaci ba kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'iza makhafata as-sa'abati alaina shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake samun lokaci lokaci yana mana wa'azi dan gudun kosawar mu dan kada mu kosa da duk sanda aka ce abu koyaushe za a yi shi zai zama mutane sun kosa Abdullahi dan Abbas yana cewa haddithin nasa kulla jum'atin marratan fa in abaita fa marratayn fa in aksarta fa thalatha mirar yace duk sati kai wa mutane karatu sau daya in ka ce sai ka kara kai sau biyu yace in ka ce sai kai da yawa to kai sau yace kai sau uku dan gudun kada su kosa in kana yi kullun kullun za su gaji musamman ma yadda shidan zai rika musu wasa da da hankali to sauraka sukan kulla majlisul imla ga lokaci yayi za mu tsaya akan wannan gaba saboda mu dan yi bayani akan akanta a karatu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh